الله هذه كسلتان زميمتان يجلبنا ما نكون ما نكون فيه اليوم من الضعف والتفريق والوهن والفشل والعداوة والبغضاء حب الدنيا وكراهية الموت انظروا عباد الله نحن والدنيا اليوم من إقبالها بدون تفقد ولا تفكر مثال المسلمون اليوم وطلب المال يطلبها أيا كان ومهما كان المسلمون اليوم والتجارة الربا والرشوة تكون كالهلال عنده المسلمون اليوم وطلب المنزل هكذا انظر إلى ما يفعل من هذا الجانب من الشركيات وما نهى نهوا هذه هذه المصيبة المسلمون اليوم وشأن بيته وإكوانه وجيرانه المسلمون اليوم ومعاملتهم قال عليه الصلاة والسلام يأتي على أمتي زمان لا يبالون أين, أين وجدوا المال أمن حلال أو حرام قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويزيك بعضكم بعض بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون أقول ما تسمعون إن صبب من الله وإن أقطعت فمن يوم من الشيطان فاستغفروا ربكم إنه هو الغفور الرحيم الله dukkan yabo da jinjina da kirari sun tabbata ga Allah subhanahu wataala shi kadai yake bashi da abokin tarayya asammai da kasai muna shaidawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam babba dan Abdullahi farin jakada bawan Allah ne kuma jakadarsa ne wanda zuwa duniya da haske ya zo masa da alkur'ani ya zuwa duniya da addinin musulunci wanda ya bi shi ya tsira wanda kuma ya saba masa ya halaka ina shaidawa da ku ya yan uwana cikin addini cewa babu magana mafi gaskiya kamar alkur'ani mai girma babu shiriya da ta kai shiriyar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam babu shari fiye da abin da aka kagaye cikin addini wanda yake amsa sunan bid'a dukkan bid'a bata ce dukkan bata makomar hakan shine gidan wuta Allah ya tsare bayan nan ya uwa na cikin addinin Allah fuskoki masu annashuwa da haske wanda muke zattawa juna gaba daya kasancewa cikin rahmar Allah a gobe alkiyama ina yi muku wasici da alqur'ani da sunna wannan wasici Allah da kansa ya fara cikin alqur'ani cewa walaqad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah na yi wasici gare ku ga waɗanda suka zo gabaninku al'ummatai daban-daban daban a kan ku tsaya kan kiyaye dokokin Allah mai girma da buwaya bayan wannan ya uwana cikin addinin Allah Allah ta'ala yake faɗi cikin alƙur'ani mai girma walaƙa da arsalla musa bi ayatina haƙiƙa mun tura annabi musa alaihi salam da ayoyinmu zuwa ga fir'au ko zuwa ga fir'auna da mutanensa aikin da annabi Musa zai yi ko aikin da ya yi aikin da littafinsa na attaura ya yi shi ne ikirajun nasu mina zulmati ilannu fudda mutane daga duhu na zalunci da shirka da bid'a da son zuciya zuwa ga hasken imani da kuma tauhidi sai Allah ta'ala yake cewa bayan wannan ka tunatar da su kai musu wa'azi wa zakirhum bi ayyamillah ka yi musu wa'azi da kwanukan Allah inna fi zalika la'ayatin likulli sabbari shakur hakika wannan akwai ayoyi masu nuni zuwa ga imani akan dukkan wani mai haƙuri mai yawan godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala kalmar ayyamila wadda kirun bi ayyamila malamai da yawa sun yi maganganu aka abdullahi ɗan abbas Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi ya ce abinda ake nufi da ayyamillah shine ni'matillah a tunatar da al'umma ni'imomin da Allah ya musu kar ni'ima ta sa ku fandare ku bar hanya ana nusar da ku abinda Allah ke so manzo ke so kada jin daɗi da annashuwa ya sa ku kangare wa Allah ya sa ku yi wa Allah butulci ku juya wa Allah baya to a tunatar da ku da wannan kar a walwala da jin daɗi ko mulki ko dukiya ko wani abu a duniyance ya shagaltar da kai kamanta da Allah to Allah ya ce ai ma wa'azi akan wannan a tunatar da kai muqatil bin hayyan yake cewa abinda Allah yake nufi bi ayyamillah shine da irin kamun da yi wa al'ummatan da suka gabata kamar mutanen annabi nuhu alaihi salam Allah ya ba mu labarin da ya danke su ya dammara su mutanen annabi hudu mutanen annabi salihu mutanen annabi shu'aib mutanen annabi lut duka ga fir'au ga qarun duka Allah ya bamu labarin da ya dammara su ya halaka su fa kullal akhazna bi zambi fa minhum man arsalna alaihi hasiba wa minhum man akhazatu sayha wa minhum man khasabna bihi al-ardha wa minhum man aghraqna sai Allah ya ce wa ma kana Allah liyazlimahu walakin kanu anfusuhum yazlimun dukkanin su Allah ya ce ba wanda ya sha kowanne mun kama shi mun danke shi sanadiyar zunubi da yake aikatawa Allah ya ce daga cikinsu akwai wanda aka tura masa iska man arsalna alaihi hasiba iska bakarariyar iska tudammiru kullu shay'in bi amri rabbiha daga cikin su akwai wanda Allah ta'ala ya tsawa ya sanya mala'ika yayi tsawa gaba ɗaya Allah ya halaka su wa minhum man akazatu sayha wa minhum man khasabna bihi al-ardh daga cikin su akwai wanda kasa ta bude Allah ya ce su yi kasa kasa ta hadiye su daga cikin su akwai wanda ruwa ya halaka su Allah ya ce to fa ma kana Allahu liyadhlimahu dukkan wannan ba wanda Allah ta'ala ya zalinta sai dai kowa shi ne jawa kansa shi ne yi zalincin da ya cancanci Allah ta'ala ya masa hukuma imamu zamakshari a littafinsa na tafsiri al-kashaf to sai yake cewa zakirhum bi ayyamillah waɗannan kwanukan Allah ke tunatar da mu duk da kan cewa mu mun shiga alfarma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya roƙa mana Allah cewa kada a halakar da mu a lokaci ɗaya duk tsiyar da zamu yi manzan Allah Allah ya ce na amsa ma inna rabbaka labil mirsad kowa ya gama tsiye sai je sami Allah madakata to amma akwai abubuwan da zunubai suke haifar da su duk da Allah ba zai mana irin na mutanen annabi Lutu ba duk da Allah ba zai mana irin yadda ya halaka mutanen annabi Salihu ba annabi Hudu ba annabi Shu'aibu ba to amma akwai tasirin az-zunubiyul ma'asi wanda iya ne iya baibaye al'umma na yawan jinyoyi da mace-mace na kuja da tsadan rayuwa da rashin tarbiya da rashin girman masu daraja da rashin tausayin masarauni duka wannan tasirin zunubi ne yake saukowa da shi wannan masu kula su kula Allah ta'ala yake cewa wa ma asabakum min musiba fa bima kasabat aydikum wa abu an kathir Allah ce duk abin da ya same ku na musiba da tashin hankali da rayuwa mai tsada mafi wahala sai Allah ce hannayenku ne suka aikata addilala bi aidi tadillu bi rajul kulla an yi dilala da hannu ana nufin dan adam gaba ɗayansa abin da muke aikatawa wajen cin riba cin rashawa hanci zinace zinace luwatsi tsafi sihiri hassada mugunta duka wannan suna zuwa su dawo da irin wannan bala'o'i to shine malamai suke cewa in Allah ya ce wa zakirhum bi ayyamillah to irin waɗannan kwanuka Allah yake nufi ga waɗancan mutanen Allah ya dammara su ya halaka su ba ɗaya da yi saura ba ko ɗan ba da labari da yi saura Allah da ya halakar da samudawa da adawa sai yake cewa fa hal tara lahum min baqiya shin kun ga ɗaya da ya ragu a cikin su wanda ya zauna dan ya bada labari babu Allah ya musu istisal tun daga ƙasa tun daga tushe Allah gaba ɗaya yanke ƙasarsu gaba ɗaya ƙasa ana dabir alƙawmil kafirin Allah ya yanke su ba alama su a duniya saɓan Allah ne ba launin fata bane jawo musu ba kamar su bace ba sunayen su bane zunubi da saɓan Allah da juyawa annabawa baya sai ya jawo Allah ta'ala gaba ɗaya damara su ya halaka su wannan ya ƴan uwa mu sani cewa nusus sun zo cikin alƙur'ani mai girma wanda suke bayyana mana halayya na al'ummatan da suka gabace muminansu da kuma waɗanda suke saɓan Allah cikinsu akwai abubuwan kula da lura wanda ya kamata mu ɗau darasi da izina daga irin wa'azin da Allah ya da kansa game da irin waɗancan mutane waɗanda suka gabace mu ƙwar'ani yana cewa laƙar kana fi kasasihim ibaratun li'ulil albab haƙiƙa akwai abin lura abin izina ga rayuwar magabata amma ga ma'abuta hankali duk mai hankali rayuwar magabata Allah ya ce akwai abun kula abun lura sai Allah ke ce ƙur'anin da ya zo ma da labarin nan ma kana hadisan ya fitarwa ƙur'anin ba ƙirƙirar labari ba ne ba labarin facebook ba ne ba na leadership ba ne ba na bangad ba ne a'a ƙur'ani duk ya sha bamban da wannan ƙur'ani ba ƙirƙirar labari ba ne walakin ta sidiƙan lazibai ne dai ƙur'ani ya gaskata littafin da suka zo gabinsa a taura linjila zabura sufi ibrahim ƙur'ani ya gaskata su wata fasila kulla shai duk bukatunmu na yau da na gobe da na jibi ila kiyami sa'a ƙur'ani duk ya yi bayani filla-filla innahu laqawlun faslun wa ma huwa bil hazl qur'ani rarrababban magana ne ba dunkulewa ba har ma gaza a cikin qur'ani duk bukatun ya kosar da shi tafsila kulli shay'in wa hudan wa rahma qur'ani kuma shiriya ne kuma jinkai ne sai Allah ce liqaumin yu'minun amma ga mutane masu imani wannan shine alakar alqur'ani da mu ya karantar da mu yayi mana wa'azi ya tsoratar da mu ya firgitar da mu ya kwadaitar da mu domin mu kula da abin da ya faru a baya akwai abin lura abin izina Allah ta'ala yake cewa daga cikin wanda suka bata amma alladhina amanu wa amilus salihat falahum jannatul ma'wa duk wanda kaji an ce mutumin kirki ne qur'ani ya bada labari ko sunna ta bada labari ko aqwal na malamai sun bada labari mutumin kirki ne to suna cikin aljannar zama wanda Allah ya musu tanaji sanadiyar abin da suke aikatawa na alkhairi a rayuwarsu wa amma alladhina fasaqu amma ƙur'ani in ya ba da labarin mutanen banza fajirai maciya amana masu saban Allah ƙur'ani ya ba da labarinsu ko suna ta ba da labarinsu irin waɗannan mutane Allah ta'ala ke ce fa ma'awahumun nar makomarsu wuta ce kullama aradu an yakruju minha aw idu fiya duk lokacin da suka yi yunkurin fitowa sai Allah ya sa mala'iku su sake danna su ciki to wannan shine labarin da ƙur'ani yake bayarwa muminai ga ƙarshen su ga makomarsu Allah ya samu da cikin su fajirai fasikai ga makoma su ga ƙarshen su Allah ya rufa mu da su saboda ka fariqun fil janna wa fariqun fis sa'ir wa hadainahu najdayn hanyoyi ne guda biyu a gaban kowa imma ka bi dama imma ka bi hagu Allah ta'ala yake cewa a wannan Allah wa qul ja'a ja'al haqqu wa zaqal batil ko kuma faman sha'a wa qulil haqqu min rabbikum faman sha'a falyumin wa man sha'a falyakfur gaskiya ta zo daga Allah wanda ya so ya bi hanyar dama ya bi wanda ya so ya zaɓa wa kansa mummunan tafarki ya bi ina a'atar na lizalimi na nara Allah ci duk wani azalimi mai ta jin wuta a gobe alkiyama hadisi ya tabbata daga sahabi sauban Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi ya haɗa mu da mu da shi gidan aljannar Allah a gobe alkiyama hadisin ya cikin sunan na abi dawo Allah ta'ala ya ƙara masa rahama da yadda sahabi sauban yake cewa ya ji manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yana faɗi da bakinsa mai albarka yake ce yi wushekul umam an ta da'a alim ya kusata jama'u al'ummatan da ba ku ba ƙungiyoyin da ba ku ba su yi ca a kan su buɗe bakunansu da ɓatanci su zare hannayensu da takuba da bindigogi duk a kanku haka manzan Allah yake ba mu labari kafin wannan hadisi ƙwar'ani ya ba mu labari cewa Allah yana cewa in yastafukum yakunu lakum a'da'an wa yabsutu ilaykum aydiyahum wa alsinatahum bisu idan waɗancan suka samu dama a kanku Allah ya ce za zama tatattun makiya a kanku su zare harasansu da da hannayensu da cutarwa duk yadda za su bakanta muku su cutar da ku Allah ya ce sai sun yi kuma wannan ma duka Allah ya ce wa ma tukufi suduruhum akbar abin da suka boye a zukatan su wallahi yafi abin da suka bayyana girma inji Allah subhanahu wataala to yake cewa ya ku sace su ja akan ku sai wani sahabi yake cewa har manzo Allah ke ce kamata da'a al-akla ala ila isqatiha kamar yanda mayun wata majiya karfi masu jin yunwa a ajiye akwacin abinci a gaban su ya zaga hanzari da gaggawa aje kan wannan abincin manzan Allah ke musalta yadda al'ummata za su ca kan musulmai da irin wannan yanayi wani sahabi ke ca manzan Allah a lokacin ‘yan kaɗan ne mu musulmin kaɗan ne yasa za a musu wannan ca sai ke cewa a'a bal an tum yau mai izin kafir a wannan lokacin kuna da yawa ba ‘yan kaɗan ba ne kuna da yawan gaske amma walakin na kum gusa ka gusa otsai manzan Allah ke ce yawanku tamkar kumfa ce a kan ruwa ba ta da tasiri ba ta da amfani haka manzan Allah yake so yace ka gusa usai yawan ku tamkar ka kwatanta kumfa kan ruwa ba za ta amfana wa kanta komai ba ballantana ta amfana wani ta amfana wani kuma manzon Allah ke cewa wala yanzi annallahu min suduri awduwakum almuhabba kuma Allah sai ya cire kurjininku da barazanarku sai ya cire wannan daga zakatan abokan gabanku wala yaqzifanna Allahu fi qulubihimul wa'an kuma Allah sai ya jefa wahan a cikin zukatanku sahabi ya ce manzon Allah wa mal wahanu mai wahan ya rasulullah sai manzon Allah ke ce hubbud dunya wa karahiyatul maut sai Allah ya jefa muku san duniya sai Allah ta'ala ya je sai an jefa muku tsoron mutuwa tsoron aikin da za ku je ku mutu akan su ku sami imani sai kuwa iya fargaba baya su sadaqa rasulul karim wannan hadisi yayi daidai da irin zaman da muke ciki a yau yayi daidai ka kaidul kummala kai ka ce gaba da gaba manzon Allah yake fasara hadisin nan ayo duk irin wannan yanayin ba irin yanayin da ayanzu ba ma cikin sa ku duba ku gani irin yanda al'ummar musulmi so kasance watanni ko uku ba ayi ba raulin mu ya jawo har shugaban mu aka faɗa masa bakar magana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a wannan kasar da mu ne 85 zuwa 90% in yawa ake bi a sokoto arewacin arewacin ƙasar nan tuciyar musulunci domin raunin musulmai da mu ma kanmu ba mai da kanmu ba masan kanmu ba armiya ta buɗe baki ta faɗa wa manzan Allah magana a duk duniya aka ci abinda zai takaita kai ba ka mamaki da yawa daga cikin manyan mu a riga da baki don an ɗau matakin da ya dace kanta suka fi dosa na Allah wadda ya ɗau mataki a wannan ya fi takaici ya fi ciwo domin naka shi yake ba da kai suka yi wannan ya wuce ko wata uku ba a yi ba sati ɗaya yau aka samu malaminmu a jihar yobe a garin gashuwa ustaz gwani aisadi haka kawai wani la'anannen allah kirista ya sa bindiga ya harbe shi mai cin amana haka kawai ya tsare a checkpoint ya taimake shi ya kai shi ijaji maji ya kai shi ina ne kawai don mugunta dan hasada dan gaba aka fake wai da motar yake so ya dauke ƙarya ne ba haka bane ai ya san tasirin sa ai ya san shi waye ai ba kon ba kon man bane ba ba ordinary man bane ai an san tasirin sa ai kuna ganin da awasu a media ai kuna ganin yadda matasa suke dindazo suke cika sun san tasirin sa yasa aka turo wannan la'anar ne ya harbe shi dan kawai a bata mana rai a bukanta mana kawai amma abin da zai baka takeici daga cikin ‘yan uwansu arnan ba ɗaya da ya fito ya ce wannan abin da yaron yi bai kyauta ba wanda ya fara nasu ne sun yadda suna jin daɗi mu kuma a lokacin da namu suka yi namu suke kware musu baya tsoronsu kuke ji ne a taka shaunahu me za su yi muku ko ka yarda ko kar ka yarda ƙur'ani ya ce ba sa son ka ha an tum ula'i tuhibbunahum Allah ce wala yuhibbunakum ƙur'ani ne ke baka labari waɗancan ɗin in ji Allah ga kunan ga su kuna son su amma su ba sa son ku akwai abin da ya fi wannan mahallicin ka iya baka labari me za ka yi ka faranta musu rai don su yadda da kai me kake da shi a yau ka ce la ilaha illallah ka ce ƙura'ani da manzan Allah duk abin da za ka yi wallahi ba sa son ka a zauna tebur ɗaya a shashiyayi a haɗu fati ɗaya yau duk ba sa son ka tunda Allah ya ce wa ma tuku fi su duru ma akbar idan kun juya baya addu alaikum al'anamila min al-ghais suna sa baki su cizo yatsa in sun ga musulmi da farcen susa ba sa so wannan ba nas ba hadisi bane ba ijma'in malamai bane qur'ani ne ke faɗa ma wannan raunin mu ya jawo har a zo gidan mu ɗakin mu ayi mana ta'addanci mu kasa ɗauka mataki wannan wani irin rauni ne wani irin rauni ne dabba ce fa a jeji za a je a hau kan ɗan uwanta amma su yi ca su kwato wa ɗan uwansu yancinsa dabba dabba a jeji idan wani bare zai ci mutuncin danginta ba za ta bari ba yayin da karfinta ya kare amma mu gamunan mu cika masallatai mu cika makaranti amma yawan ya zama yawan banza ya zama kumfa a kan ruwa haka mazan Allah ya ce ka guza usai mai amfani yawan gamu da 'yan boko gamu da lauyoyi ba saktar da ba ma ciki mu cikata a ƙasar nan babu amma ba mu mai da addininmu abin da yake shine farko a rayuwar ba kuna jifa shi mai rike da mukamin sanata a wannan kasar ya fito ana hirri a satin nan naji da kunne na a Adamawa state sanata ne a yankin su yake cewa shi fa addinin sai ne gaba da komai a rayuwarsa fada yake duniya ta ji a lokacin da kake kyama a ce ma musulmi a lokacin da kake kyamar yan uwanka musulmai a lokacin su suna alfahari da abin da ke gare su akan ƙarya suke su san bakan gaskiya suke ba mu talakawa wanda muka yadda za mu ji wa'azi za mu yi sallah za mu yi Allah za mu yi manzan Allah mu dawo haɗa kanmu mu ɗebe tsammani waɗannan mutanen za su yi wa addini wani abu mu ɗebe tsammani mu gyara kanmu mu yi aiki da abin da ke hannunmu mu haɗa kanmu mu zamto muna ɗabi'antar da addinin a ɗabi'unmu a kasuwancinmu a ofis ɗinmu a makotakarmu ya zamto addini shi ne gaba da komai to wannan sai darajarmu da kima mu ta fara dawowa amma in mun bi sawun magabatanmu a riga da suna wallahi inda suka fada can zamu fada Allah ta'ala ya tsare mu mu sani ya uwa waɗannan wannan tadoji masu ababan zargi san duniya da tsoron mutuwa sun ja mana rauni sun ja mana rarrabuwar kai sun za mana sun sun ja mana takaici sun ja mana daidaituwa sun ja mana gaba sun ja mana mugunta a junanmu hubbud duniya wa karihatul maut yan uwa mu duba mu gani yadda musulmin yau muke kasancewa yadda muke rimbatar duniya yanzu a ce wani abu na duniya ya taso kaɗan ne daga cikin mutane suke dinga ce mai addinin ka ce akan wannan mai addini yake mai kyau ne ko mara kyau ne ke ka samu mutane dubu da kyar za ka samu guda goma su tambaya akan addini mai ci musamman ana samun kuɗi ana samun matsayi duk gaba ɗaya tafiya za a yi wannan iya ja mana rauni ya uwa iya sa Allah ya yi watsi da mu iya so kwarjininmu ya tsiyaye ya zube a bar mu da riga da suna kawai amma daraja da kwarjini duk babu sun tafi mu duba musulmin yau wajen neman dukiya yanda riba ce fa ƙwar'ani ya faɗi wannan cewa wa halallahu albaya wa haramar riba manzan Allah kuma ya ce riba tana da ƙofa saba'in da wani abu ƙaramin ƙofar zina a riba na zinibi shine kamar mutum ya je lalata da mahaifin shi manzan Allah ya faɗo na hadisi mai inganci to amma a yau musulmin naka shine daurin gindin cin riba da rashawa kuma ya ji wa'azi sai ya ce sama da shekara arba'in ya ji wa'azi amma ya ki ya dawo ya bi Allah ya bi manzon Allah kasuwancinsa ga algus ga ha'inci duk mun baibaye wannan ɗabi'unmu ga cin amana makoci bai yadda da makocinsa ba dan uwa bai yadda da dan uwansa ba yaro bai yadda da ubangidansa ba ubangida bai aminta da yaronsa ba rayuwar ta zama to babu daɗi domin mun jawa kawai musibu ga suna daban-daban daban musulmin yau da kasuwanci riba algus kasuwanin sun yawa musulmin yau da neman matsayi ga yana an fara kada gangar siyasa an shigo shekarar zaɓe shirkiyat tsafe-tsafe binne-binne yanke-yanke kashe-kashe duk ga suna musulmi mai sallah mai la'ilaha illallah mazan allah ya ce da ka zamto sanadiyar ɗaukan ran mutum ɗaya a duniya ba da haƙi ba ƙwara ka je ka rushe ka'aba ya fi sauƙi gare ka ka'aba ka rushe ta ya fi sauƙi a kan ka kashe bawan Allah bai ci ma bai sha ba ƙur'ani ba inda Allah ya faɗi dandazon bala'i da masifa kamar a kashe musulmi kawai da ganga wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannama khalidina fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa addalahu azaban azima sai da Allah ya jera wannan narkon akan wanda ya kashe kai dan Abbas ya ce in dai kisan ganganci ne ba a ma bukatar ka tuba ga yace ba a bukatar ka tuba to amma a yau wani za a dauki kwangila na naira dubu kadan ya je ya kashe wani ya je ya sabutar da wani a bashi tsafi ya je ya binne wa wani ya tona wani mu ne fa mu ne fa ga munan fa ta ina za mu yi kurjini ta ina abokin gaba ka zai ji tsoron ka ta ina abin da ka yadda ka ce a kansa za ka mutu to baka yadda da shi ba yardar a baki ne kawai ya ƙuluna bi alisinatihim ma laysa bi qulubihim yan uwa masu albarka mu sani cewa musulmin yau ga mu'amala ta lalace cin amana cin amana hasada gaba mugunta duk sun yawa ƙarshen zamani manzon Allah yana cewa sallallahu alaihi wasallam ya ati ala ummati zaman akwai wani lokaci zai zai kewa wani al'ummatawa la yabaluna aina wajidul mala wallahi da yawan ku ba kwa tunanin ta ina dukiya za ta zo ta wace hanya ku dai ku samu kuɗi kawai amin haramin am halal manzo Allah ya ce ba ku damu ba kawai kai dai alhalalu ma halal bi yadika duk abin da ya faɗo hannunka ya zama halal haram ne halal ne Allah fi shi yake Allah ya tsire duk ba damuwanka bane kai dai ka samu kuɗi ta ina zaka yi kurjini ta ina zaka baiwa abokin gabar ka tsoro babu zinace zinace ku ne luwadi ku ne cin amanar al'umma satar kuɗin gwamnati ku ne ta ina za ka yi kurjina idan abokin gaba ta ina magabata ya ba haka suka yi ba ku duba nan samu da bilisar dauna sokoto ta ba wa balewa Allah jikansu da rahama duk ga sunan sun yi mulkin wa'ansu da rayuwarsu a nan amma kwarjininsu da kimarsu ba yadda za ka haɗa su da mu a yau ba su yi zurfi ilimin ilimin addini ba amma suna da amana suna kishin addininsu kuma sun san mutuncinsu sun sani yasa Allah ya lulluɓa musu bargon asiri har suka bar duniya amma mu ga munan ga ilimin addinin ga komai amma ga cin amana yayyewa manzon Allah ya ce kawai kudi ne a gaban ku kawai da ƙarshe Allah ta'ala yake cewa da kuka kafa kai zuwa ga wannan duniya ba ku waiwaye to ku sani fa Allahu qadiru ala an yab'asa alaikum azaban min fawqikum Allah iya da iko ya sauko muku da ruwan bala'i daga saman ku ba ku manta da wannan Allah ba shi da iko akan wannan ba a tsawon ana ruwa ba ku hawa jirgin sama Allah ba zai iya fatali da ku ba ko Allah ba zai iya rike ruwan saman sa bai kizu ba azaban min fawqikum aw min tati arjulikum ko Allah ya girgiza ƙasa dukiyoyin naku sto sto din naku duk su rushe Allah ba shi da iko yi wannan ko girgiza ƙasa ko ambaliyar ruwa ba ku zato Allah zai yi muku wannan aw min tati arjulikum aw yalbisakum shi'a ko Allah ya da tsakaninku da da uba ba zaman lafiya wa da kani ba sulhu ba kwaci da Allah zai yi muku wannan wa yazika ba'dakum ba'sa ba'd Allah ya sa sashin ku ya dinga ɗanɗana wa sashi azaba da bala'i ba ku tunan Allah zai muku wannan an ce ku dawo kun ki ku dawo wanzur kaifa nusariful ayati la'allahum yafqahun Allah ce ku duba yadda muke musu bayanin ayoyin mu daki bayan daki ɗaya bayan ɗaya ko da sa su hankalta mana su azanta mana Allah ta'ala ya tabbake mu Allah ya dada hankalin mu mu gane abin da yake gaban mu na rayuwa da addini da mutuncin mu da ƴan uwantakar mu da addinin mu Allah wannan dogon bacci da wa'ansu da yawa daga cikin mu suke Allah ka farkar da su ya Allah Allah ka ba mu ikon haɗa kanmu ya Allah Allah ka ba mu ikon haƙura da abin da ka halatar mana ya Allah dukkan haram da abin da zai zubar wa addininmu da mu mutunci Allah karba mu da shi Allah duk abin da za mu samu in dai addininmu zai faɗi ƙasa Allah karka ba mu shi duk abin da muke so in dai mutuncinmu zai zube Allah karka ba mu shi Allah ka bar mu da mutuncinmu da addininmu ya Allah Allah muna roƙonka ƙara ɗaukaka wannan addini masu kula da shi masu sonsa da gaske Allah ka taimake su duk inda suke Allah wanda addinin ba gaban su yake ba ba ruwansu da shi Allah kai maka nuna ba ruwanka da su ya Allah Allah abin da suke nema gonka Allah karka ba su ya Allah abin da wanda suke so su yi wa addinin mu aiki da hidima Allah ka ba su abin da suke nema Allah muna roƙonka wannan bawan Allah malami da aka yi wa kisan gilla Allah ka ji kansa Allah ka karbi shahadarsa Allah karbi shahadarsa Allah karbi shahadarsa Allah ka tayar mana dubbai miliyoyi bayan sa ya Allah Allah ta'ala duk abin da ake mana na kutun gwila a wannan ƙasa Allah mu dai muna iya irin namu magana da baki ita ce kadai zamu iya ko muna yi Allah ba mu da ikon ɗaukar mataki da hannu mu ba shugabanni ba ne Allah ka yi mana abin da ya fi ƙarfin mai Allah duk wanda ya zalunce mu Allah ka yi mana maganinsa ya Allah Allah mun kai ƙaransa gunka Allah kai ne mai adalci kai ne mai ƙarfi kai ne alƙaharu Allah kai mana abin da ya zama daidai a rayuwar da mutane Allah ka kada mana da yancin Allah ka da mana da mutuncin mi salati manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya fara da kansa inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli wa sallim wa barik wa anni wa akrim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Allahumma idil islam wal muslimin wa adil shirk wal mushrikin وانصر عبادك المجاهدين يا رب العالمين اللهم ربنا آمنا في أوضينا وأصل أئمتنا وولاة أمورنا اللهم اجعل ولاتنا في من كافك واتقاك واتبراك يا رب العالمين اللهم آمنا في بيوتنا اللهم آمنا في مساجدنا اللهم آمنا في طرقنا اللهم آمنا في مدارسنا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في مضرعاتنا اللهم آمنا في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو كبانا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الكافرين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الرحمن